نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى مثل البحر والسلام عليكم ورحمة الله ina farin cikin haduwa da yan uwa a daidai wannan lokaci mai tarin albarka wanda za mu fara gudanar da wannan taro na karawa juna ilimi a hakikanin gaskiya farin ciki na ba kankani ba ne haduwar mu da waɗannan fuskoki masu albarka abin da nake so in faɗakar ababai ne kamar guda biyu zuwa uku abu na farko mu ɗauka cewa ba mun zo nan gurin bane dan ni in karantar da ku mun zo ne dan mu yi mudarasa abinda ake nufi mudarasa wato karawa junan mu ilimi Malam Ibrahim na jan baki duk kuna kallo ni kuma ina sharhin abinda ubangiji ta'ala ya sa zan iya
فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن حكمهما لكن حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر الأجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتل أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما النبي صلى الله فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره مثال شيني آية عند سكي مغانا كان لآني كن لآني wato cikin fadin Allah ta'ala a suratul nur wallazina yarmuna azwajahum har zuwa in kana min as-sadiqin fa fi sahih bukhari min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma anna hilal ibn umayya wani mutum mai wannan suna kazafa imra'atahu inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi sharik ibn sahma wato ya zargi ya jefa matarsa da cewa ta yi zina da wani mutum da ake kira sharik ibn sahma sai manzo Allah ce al-bayyinatu aw haddun fi zahiri albayyina ta au haddun fi zahari ko dai ka kawo hujja ko kuma a yi maka haddi a gadon bayanka fa qala hilal hilal yace wallazi ba saka bil haqqi inni la sadiqun ina rantsuwa da Allah cewa gaskiya na faɗa fala yunzilanna Allahu ma yubarri'u zahri min al hadd lalle Allah zai saukar da abin da zai warkar da bayana daga haddi fa nazala jibrilun wa anzala alaihi wallazina yarmuna azwajahum fa qara'a hatta balaga in kana min as-sadiqin aka saukar da waɗannan ayoyi wallazi ne yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu lamina as-sadiqin wal khamisatu anna la'nata Allahi alayhi in kana min al-kadhibin wa yadra'u anha al-'adhaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibin wal khamisata anna ghadaba Allahi alayha in kana min as-sadiqin wannan sune ayatul li'an to da wannan ayoyi suka sauka malai sai fa hadhihi al-ayatu nazalat bi sababi qazfi hilal ibn umayya limra'ati sanadiyar shi hilal ya ya jefi matarsa da cewa ta yi zanda sharik dan saboda haka ne aka saukar da wannan ayoyi lakin na hukumaha shamilun lahu wa lidayri amma hukuncin kaga ba zai takaita akan sa ba shi kadai ya shafe shi ya shafi wani ma banda shi saboda mun kace ya shafi wani banda shi bi dalilin ma rawahu al-bukhari min hadisi sahal ibn sa'id al-sa'idi anna wamiran al-ajlani wani mutum mai wannan suna wamiran al-ajlani ya zo wajen manzon Allah ya ce rajulun wajada ma amratihi rajulun ayaktuluhu fataktuluhu am kayfa yasna mutum da ya samu wani da matarsa shin ya kashe shi idan ya so ku kuma ku kama shi ku kashe shi ku ce ko ma za a yi masa haddi annafsu bin nafs am kayfa yasna ko ko me zai yi manzon Allah ya ce da shi a shaida zai kawo haba maza Allah mutum ya samu matarsa da wani kuma sai yana zai shaida idan kira wani ya zo mu gani ya mutum zai wannan yayi mai magana maza Allah ne ta bayani sai maza Allah karshe ce da shi kada anzalallahu alqur'ana fika wa fi sahibati Allah ya saukar da alqur'ani game da kai da matarka abin da yake nufi waɗancan ayoyi na cikin suratul nur فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملا- بالملاعنة manzo Allah ya umarce su da su zo su yi mula'ana li'ani bima samma Allah fi kitabihi da abinda Allah ya ambata cikin littafin sa fala an hada haka sai ya mata li'ani ma'ana ya rantsa da Allah cewa ya ganta tana zina rantsuwa har guda hudu a cikin tabiyar yace la'antar Allah ta hau kansa in ƙarya yake ita kuma ta rantsa da Allah cewa ba ta yi ba a cikin tabiyar ta ce fushin Allah ya hau kanta idan gaskiya yake to shine li'ani an yi haka shikenan sun riga sun rabu kenan har abada ba aure tsakaninsu فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره sai manzo Allah ya sanya hukuncin wannan aya ya shafi Hilal bin Umayya da kuma ma wanda ba Hilal bin Umayya ba wato kowa da kowa kenan an gane ko to ina ga sai mu takaita nan mu bada minti biyar zuwa bakwai haka na tattaunawa ko neman ƙarin bayani daga nan gudun kuma sai mu fita break na tsawon minti goma saboda wanda zai jira da alwala mutane kala biyu ne mutum na farko wanda ya bayyana a zahiri kafiri ne saboda baya kan musulunci mutum na biyu wanda ya bayyana a zahiri musulmi ne saboda yana ayyukan musulunci kowane ɗaya daga cikin shi za ka mu'amalance shi da zahirin nan nashi shi musulmi za ka mu'amalance shi da zahirinsa har sai kaga kishiyar haka in akwai wani abu tsakanin shi da Allah wannan shi da Allah kenan amma kai a zahiri zaka dauka musulmi ne a abin da ya bayyana a gare ka musulmi ne wannan wanda yake kafiri zaka mu'amalance shi a matsayin kafiri ne tunda baya musulunci da'awar musulunci ta kai masa ya kangare kaga zaka dauka a musulunci a duniya kafiri ne sannan kuma a lahira sakamakon sa wutar jahannama tunda da'awa ta je masa yaki ansawa a'a da'awar musulunci ba ta kai masa gaba ɗaya ba bai taɓa jin ɗuriyarsa ba tun da dai baya musuluncin kai a nan duniya hukuncin sa hukuncin kafiri a lahira kuma amruhu ila Allah ta'ala al'amarin sa na wajen ubangiji tunda Allah ya ce umma kunna mu'azzibina hatta naba as rasulullah da akwai wadansu tafsirin da suke cewa wannan al'azabul dunyawi ne ba al'azabul ukhrawi ba amma dai umumin ayar na nuna cewa tana kuma Allah ya ce ma kana Allah bi yudilla qawman ba'da idza hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun dukkan wanda da'awa bata kai masa ba to hukuncin su a lahira amruhu ila Allah ta'ala waɗansu malamai suka kawo cewa za a yi imtihanin su a lahira a yi musu umarnin yin wani aiki irin wanda ake umarta mu da shi a nan gudu don Allah ya tabbatar da adalcin shi a kansu abin da suka yi shine sakamako zai gina kai takaice da duk malamai sun yadda wannan a duniya zaka dauke shi a matsayin kafiri ma'ana duk mu'amalar da ake da kafiri ita zaka yi masa amma a lahira amruhu ila Allah amma duk wanda da'awa ta je masa kan gare za ka bada bayanin hukuncinsa a duniya da kuma lahira gaba ɗaya kawai cewa nan duniya kafiri ne za a mu'amalace shi a matsayin kafiri a lahira kuma masiruhu ilan nar wannan shi ne abin da malamai suke cewa akwai bayani da Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen ya mai kyau a cikin sharhin da yawa kashi kushi Buhari da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana da kyau sosai game da wannan matsalar da ka tambaya akai shine dai zan iya tunowa da kuma wadansu maganganun Ibn Taymiyyah wanda yanzu ba zan iya tunowa a wannan littafi bane ba duk suna da kyau game da wannan babu na'am alaikum salam eh wannan yana daga cikin abin da yake mai muhimmanci Sheikh Salih bin Uthaymeen bai fade shi ba nan Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen bai fade ba shi nan ba wato hanyar gane sababin nuzul duk malamai na ulumul Qur'an sun yadda cewa at-tariqa li ma'rifati sabab tariqatun wahida wa hiya riwaya ba wata hanya ta gane wannan sabon nuzulul aya ne sai hanya ɗaya shine me riwaya da haka idan ka ɗauki riwaya zaka hukunta ta gurgurdan yadda masu hadisi ke fas sai hukunta riwaya ko ta zanto sahihiya ko ta zanto hasana ko ta zanto da'ifiya ko ta zanto mawdu'iya da haka a cikin sabon nuzul akwai riwaya waɗanda suke sahiha a cikin sabon nuzul akwai riwayat waɗanda suke da'ifa akwai waɗanda suke mawdu'a da haka hanyar gane sabon nuzul shine dole mutum sai ya bi riwaya to bayan ya bi riwaya zuwa ga sahabi don sahabi ne kadai zai bayyana maka cewa wannan shine sabon saukar aya tabi'i ba zai faɗa maka tunda bayan aka saukar da alqur'ani in ya faɗa maka dole ne maka bayani wa faɗa maka cikin sahabbai da idan tabi'i yace sabon saukar aya kaza kenan ba tare da ya faɗi wanda ya faɗa masa cikin sahabi ba ya zama daidai da hadisi mursal hadisi mursal ko min qasim al hadith ad-da'if dan haka dole ka tabbatar riwaya ta kai zuwa ga sahabi cewa sababin saukar wannan ayar shine abu kaza ina fata mun fahimta to idan ka samu wannan riwaya kamar da zamu da makaranta a nan cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas sababin saukar ayatul li'an shine abu ayatul li'an shine abu kaza ya kawo riwaya to kaga wannan riwaya ce tabbatacciya ga cikin sahih bukhari to sai kuma siga da yayi amfani da ita domin sa iya waye ko roƙisa abu kaza da abu kaza ya faru lokaci da kaza da kaza da kaza fa nazalatil ayat ko fa nazala qawluhu ta'ala ko fa auha Allah ta'ala ila nabiyhi qawluhu kaza ko wa nazala qawluhu ta'ala kaza ya ambaci kissa kai tsaye ya alaka ta da me da saukar aya wannan nafsi da yake sabon nuzul wato wannan sahabi yana maka da'awar yana mai labarta maka cewa lalle wannan abin da na baka labarin ya faru shine abin da aya ta sauka saboda shi akwai kuma lokacin da sahabi zai ce da kai nazalat hadhihi al-ayatu fi kaza sannan sai kawo kisa ayan nan ta sauka game da kaza sai kawo kisa ko ya kawo bayani ko ya kawo hukunci to wannan ya iya zama sababin nuzul ya iya yiwa tafsiri kawai yake yi ina ba dan fahimta dan bai zama nafsi wannan sigar wannan sigar ta cewa nazala hadhihi al-ayatu fi kaza nazala al-ayatu kaza fi kaza laysa nassan fi bayan sabab قد يكون ذلك بيانا للسبب وقد يكون من باب تفسير الآية يعني أن الصحابي يريد أن يقول لك إن هذه الآية أو إن هذا الحكم أو إن هذه الواقعة تدخل في أم قوله تعالى كذا حين نزل هذه الآية في كذا يعني هذه الآية تشمل كذا وكذا وكذا من الأحكام كذا أنا فسر ما كيكي آية أما بيان سبب سوكتيكي إلى ما تام فهمت da haka dai abin da yake zama nafsi wajen bayanin sabab shine a faɗi kissa sannan a kawo abin nan ayoyi a ce kaza da kaza da kaza ya faru fa nazar qawlu ta'ala kamar yanzu misalan Abdullahi da Mas'ud yace yana tafiya tare da manzon Allah sai wani bai yahudi yazo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya abul qasim marru fa sakata ko fa amsaka anil jawab fa lam yurda alaihim fa nazala qawluhu ta'ala wa yas'alunaka anir ruh kaga nan nafsi ne wajen bayanin cewa sababin saukar wai salu naka an ruh shine watan tambayar da bai hudan yawa manzo Allah wato za a kawo kisa sai a kawo fa'u ta'qib galibi fa take zuwa fa nazala wani lokacin kadan wawun tana zuwa wani lokacin ba za a yi amfani da kalmar tanzil ko nazala ko anzala ba a sai dai amfani da kalmar fa au hallahu ko fa nazala alwahyu ko fa au hallahu ta'ala duk wannan nassi ne kalar cewa wannan sababi ne na saukar wannan aya amma nazala hadhihi al-ayatu fi kaza wannan ba nasi bane ba ta iya rawa tafsiri ne kawai sahabi yake nufi da haka idan mutum ya tashi sai yayi izina sosai ya kalli abin shin wannan abu sababi sahabi yake nufi ko ba sababi yake nufi ba ina fata an fahimta dasiru ne a dasiru ne ai yana mata magana ne da sigar jam'i haka da yace ma zammiluni ai da sigar jam'i yake mata magana ga ta kuma ita kadai ce
cikin hadisin mana bukhari
saboda ma'anar ahal da take dauka ita mace lokacin da annabi Musa ya ce da su umkusu inni anas nadam ai ta kadai ce sannan kai fa kala fa aqama idan an ce aqama ya zauna a wuri kaza kama kuma ya tashi gaba al iqamatu shine zama ba wai zama wanda yake kifiyar tsayuwa ba a'a zama da nufin sai ya dauki lokaci a wajen kila zaune yake kila tsaye yake kila ya kwana kila bai kwana ba shine ma'anan al-iqama na'am saura minti ɗaya kenan ina buƙatar fahimtar waɗansu ilimomi da za su taimaka mutum ya iya cin nasara a kansa ina jin jiya a cikin abin da muka karanta a farko farko wajen bayyana marji'in tafsiri qur'anin kansa hadisi ingantacce maganganun sahabbai maganganun tabi'ai sannan kuma sanin harshen larabci makamashi ne sosai wajen ilmomi masu yawa a cikin su kuma har da tafsiri to yawanci tafsirin mu na tafsiri da gida mutum yakan je ne da jalalai ne kamar yadda duk aka saba a nan kasar da jalalai ne yake zuwa wajen malami yana fassarawa yana jan bakin malamin na fassara masa har a sauki to ya dauki tafsiri kenan kai tsaye a wajen malami idan ka lura hakikanin abin da ya koya a wajensa shine mafi tsadar abin da ya koya a wajensa shine yadda waɗannan kalmomi na alqur'ani zai fassara su da Hausa kawai kuma ta iya yiwa ma'ana ta dace ta iya yiwa ba ta dace ba domin larabci yana da yana da fadin ma'anar da wani lokaci kalma daya ta larabci in za ka fassara ta da Hausa kana buƙatar kalmomi biyu ko biyu ko uku kila idan ka bada kalma daya daya daga larabci ka dauko daya daya a Hausa ba za ta bada hakikanin ma'anarta ba to amma dai haka aka dauka haka yawanci ake yi to wannan mu dauka cewa idan mutum yayi wannan to kamar yayi wani matakin farko ne a neman ilimi ko musamman a babin tafsiri yana da buƙatar kuma ya tsaya ya faɗaɗa ya fahimci me tafsiri duk lokacin da zai yi idan zai amfani ma da dalalai ne ga mutane alal akalli yayi muraja'an ayoyin da zai karanta a wadansu littattafan tafsiri masu ƙarin bayani ta yadda sai ya taimaka masa wajen yin bayanin dalalai nan ko radul azhan yadda sama da ce radul azhan kadai dogara da shi wajen fassara ko kuma dalalai kadai dogara da shi wajen fassara to za ga abin da zai fi bada muhimmanci gare shi shine kawai fassara kalma daga larabci zuwa Hausa wanda wannan ba shine tafsiri ba tarjama ce kuma kamar yadda zai zo nan daga cikin littafin hakikanin tarjama ce karbabbiya ce ko ba karbabbiya ba ce ko me sharafi na karbabbiyar tarjama dan dole an tarjama ba za ta yi ba tarjama harfiya ga alqur'ani sai dai bayani ma'ana dai wannan na nuna cewa tafsiri na buƙatar mutum ya yalwata ma'aluma ɗinsa da fahimtar ta gaba da sauran ilmomi dai idan kun lura kowane ilimi inda yana da alaka da musulunci yana so ya bayyana asalinsa cewa daga alkur'ani ne idan ka tambayi malaman sira menene masdar na farko daga cikin masadirus sira za su ce maka kitabullahi ta'ala inda za su yi bayanin sira domin idan ka ɗauki surful anfal gaba ɗayanta daga farkonta zuwa ƙarshe tana magana akan me yakin badar da jihadi umuman da bayanin ganima da bayanin idan an kama fursunonin yaƙi ya za a mu'amalance su kaga yakin badar kuma ya kadaya ce ta sira matsala ce da ta shafi sira to amma kaga dole masdar ɗinta na farko surful anfal da waɗansu ayoyi cikin surtu al imran idan ka ɗauki uhud gaba ɗaya kusan ayoyi hamsin cikin surtu al imran suke magana akan yakin uhud ka kafin ka bukaci nurul yakin kana bukatun qur'ani a karan fara ma kafin ka abin nurul yakin ya iya kawo maka riwaya tabbatacciya ko da'ifiya ko mawdu'iya amma ayatul anfal suratul ali imran aya wajen 50 tana magana akan abu kaga ai abu ne da sauransu ma'ana kowane mai ilimi kuma idan ka tambaye masana tarihi kadai ba sira ba tarihi kuma za su ce manzarin su na farko shine ne qur'ani tunda ashabul kahfi gaban ka faɗe su ko ina cikin alqur'ani gashi an ba da sunan suratul kahfi labarin annabi nuhu labarin al'ummomi da suka wuce a baya da yawa a tarihi gashi alqur'ani ya kawo su wadan lokacin a bayyane wani lokacin haka kuma a takaice sauransu idan ka nemi mai fikihu gaba ɗaya inda aka gina fikihun duniya gaba ɗaya a cikin surorin alqur'ani ne dan haka ma wadansu malamai suka ware abin da ake kira wato ayatul ahkam kamar suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul maida um, daga nan gurin sai ka tafi al-anfal da ita da suratul tauba daga nan gurin sai ka tafi wato ainihin suratul isra daga nan wurin sai ka shiga suratul nisa daga nan wurin sai ka shiga surorin da dai su ne suka bayanin hukunce hukunce kamar farkon suratul mujadala kada sami Allahu kamar suratul talaqi da suratul tahrimi kaga ayatul ahkam wadansu sun ware su kawai sun musu tafsiri su kadai suka wa tafsiri a cikin alqur'ani saboda duk wani hukumin duniya a wannan surori sanannu to kaga mai fikihun bazdarin sa na farko na hujja shine ne qur'ani mai sira haka mai tarihi haka idan ka zo ballantana malamin tauhidi da aqida zai ce ana aufar naka hazan min alqur'ani ni na fi kowa ka so mai yawa ma cikin ayoyin alqur'ani mai tauhidi shi fi kowa ka so mai yawa cikin ayoyin alqur'ani to a nan gurin sai ka fahimci ashe kenan shi mai tafsiri din ana buƙatan ya san nahawun nan ana buƙatan ya san sira ya san tarihi ya san me fiqhu da sauran duk waɗannan ababen da masu ilimin su suka bai da qur'ani shine tushen su domin yayin da zaka yi bayanin waɗancan ilmomin dole sai ka koma da alqur'ani kai wa magana ka gindin zama sannan kai sharhin da duk zaka yi da waɗansu maganganu na malamai daga baya amma dai tushen ka na farko shine alqur'ani mai girma da haka nan wurin yake da muhimmanci wato wato wani lokaci mukan yi sakaci ne wajen tafsiri ya kamata mutum ya dauke shi takassus me takassus ka dauka kawai ka tsaya zaka wa littafin Allah bauta ne sai ka fahimce shi kuma zaka yi kokarin ka fahimci dukkan makamashin da zai taimaka maka fahimce shi kuma karkawa abin shekaru iyakantattu cewa cikin shekara uku ko shekara hudu ko shekara biyar kawai iyakacin rayuwarka kana yi kana karuwa kullum kana yi kana karuwa inda illa take ka dauka akwai ranar da mutum ya zama malami da yadda ba zai kara karuwa ba kawai sai dai ya bayani shi ba zai nemo karin bayani ba to a nan gurin illa take amma in na dauka kullum ina yi ina karuwa to wannan ba karamin riba ba ce ba a rayuwar mutum sosai da sosai ina ga sai mu dakata haka kamar yadda na faɗa رابعا المكي والمدني نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال ثلاث وعشرين سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مقت ونزلناه تنزيلا ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني فالمكي ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة
abin da za mu karanta yanzu shine gane almakki wal madani wato surorin da aka saukar a makka da kuma wanda aka saukar a madina domin qur'ani ya kasu kashi biyu kenan minhuma huwa makki wa minhuma huwa madani shine bayanin cewa alqur'ani ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallam mufarraqan wato kashi kashi ba gaba daya a dunkule ba a cikin shekaru ashirin da uku manzo sallallahu alaihi wasallam ya cinye mafiya yawan wannan shekaru ne a maka wato har goma sha uku kenan daga baya kuma ya koma madina ubangiji ya ce wa qur'anan farqanahu li taqrahu ala nas akwai qira'a da ake cewa farqanahu sai zanto ma'anarsa at-tafriq farqanahu ma'anarsa shine al-farq rarrabe abu qur'ani mun rarrabe ko qur'ani mun karkasa shi farraqanahu ya zanto mun karkasa shi kenan kashi kashi wajen saukar da shi farraqanahu ko mun rarrabe shi wajen bayanin sa li taqrahu ala an-nas ala muqsin wa nazzalnahu tanzila sai idan ka tashi karanta mutane shi ka karanta a hankali inda gaba daya aka saukar da shi ba zai karantu kashi kashi ba kenan don haka malamai suka kasa alqur'ani kashi biyu akwai makki akwai madani wajen tantancewa sai suka ce falmaki ma nazala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam qabla hijratihi ila al-madina wal madani ma nazala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da hijratihi ila al-madina wannan shine zance mafi inganci da haka malai ya zabe shi ya faɗi shi wato akan ce sura makkiya in ya zanto ta sauka kafin hijira ko kuma a ce madaniya in ta sauka bayan hijira kaga anan nahnu la nanzuru ila makanin nuzul wa innama nanzuru ila zamanin nuzul do idan kace zaka lura da wurin sauka ayat da ta sauka a makka ta zama makkiya a madina ta zama madaniya to ya zaka yi da ayoyin da suka sauka a wurin da ba makka ba ba madina ba to kaga wannan su ba su da ka san da zaka sa su lakin naka idza nazarta ila ila zaman yani zamanan nuzul al-aya hal nazalat زمن أن كان النبي صلى الله عليه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة إذا فهي مكية أم نزلت بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة إذا فهي مدنية نجم وانا يفتو في لكو يتي بيسا قوانا فدن الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني وانا هنا تكين أبن ذا أتي مسا سورة مدنية وإن كان قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة ضد سوى وانا آير كرن كنت ta sauka a hajjin ban kwana ga annabi lokacin da yake arfa kaga arfa kuma ta fi kusa da makka amma tare da haka ana kiranta madaniya kasancewar a lokacin annabi ya riga ya hijira fa fi sahih al-bukhari an umar radiyallahu anhu قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم yace mun san ranan da wurin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah nazalat wa huwa qa'imun bi arafa yawm juma'a ta sauka ne a lokacin da annabi yake tsaya a arfa a ranar juma'a a shahid dai mukan ce wa sura makkiya idza kanat nazalat qabla al-hijra kamar yadda zamu ce mata madaniya idan ta sauka ba'da al-hijra kuma tare da haka tare da haka wato cewa wannan sura makkiya ce haza nazaran lil ghalib me nake nufi da nazaran lil ghalib wato zamu lura ne da galibin ayoyinta ta iya yiwa dukkan ta ɗari bisa ɗari daga farkon ta har ƙarshen ta makkiya ta iya yiwa a'a mafi rinjayen abin da ke ci ha kuma cewa sura madaniya ce haza nazaran lil ghalib yani ghalib ma fiha nazala ba'da al hijra amfani wannan zancen sai nuna maka cewa ashe la mani'a min wujudi ba'd al ayat al madaniyya fi sura al makkiyya wa kadhalika la mani'a min wujudi ba'd al ayat al madaniyya fi sura al makkiyya wal aksu bil aks ka iya samun ga sura irin makka ce idan ka kalli mafi yawancin ayoyinta amma kuma akwai aya biyu ko uku yan madina ta iya ga sura yar madina ce amma mafi yawancin ayoyinta in ka kalla biyu ko uku su kuma sun zama wato yan makka ne ina ba ta fahimta da zaman karanta wai sa'alunaka anir ruh wal ruh min amr rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalila wannan aya tana cikin suratul isra suratul isra bi ijma'il ulama makkiyya ce amma wannan ayar ita kadai ta sauka a madina ina ba ta fahimta tunda hadisin bukhari ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hudu ya zo tambaye shi ina yahuda suke a maka ko a madina bai hudu ya zo ya tambaye shi cewa marru sai Allah suka da wannan aya kaga a madina kenan sanan cewa suratul isra'i makkiya ce to akwai waɗannan ka samu daidaikun ayoyi na madina a cikin surorin makka ko daidaikun ayoyi na makka a cikin surorin madina idan nahnu nanzuru ila ghalibi ma jaa fil ayat la ila ma nazala haqiqatan fi jami'il aya ko fi jami'is surah an gane ko to akwai bawabit da malamai suke kallo wajen cewa menene alamomin sura ta makka me alamomin sura ta madina sukan kawo alamomi bari mu kawo na makkan dan da shi sai a gane kishiyarsa duk surar da take akwai kalla a cikin ta surar da duk take akwai lafazin kalla a cikin ta bakiya ce kawai wahida ina ba ta fahimta duk surar da take akwai sujudu tilawa a cikinta makiyar ba wata sura ta madina da take da sujudu tilawa a cikinta an fahimta ku duk surar da aka bude ta da huruful muqatta al huruful muqatta harfan nan na harshen larabcin nan sanannu kamar alif lam mim alif lam ra ha mim ita ma ta makka makiyar an fahimta ko ha kuma duk surar da take duk surar da take a cikinta akwai an buɗe ta da wawul kasami ta mata makaci makiyar kamar wasu sama'i zatul buruj wasu sama'i wasu tsari wasu zariyati zarwa an gane ko والنازعات غرقا والتين والزيتون والعصر إن الإنسان لفي خسر duk surar da aka bude ta da rantsuwa to makiya ce ha kuma duk surar da take akwai labarin annabi adam da iblis a cikinta to yar maka ce ba ta madina ko daya ce annabi adam da iblis to amma nan gurin wani zai maka cewa a a suratul baqara ba ta dan suratul baqara da an yi da madaniya ce amma akwai labarin annabi adam da iblis dan haka wannan abin da na kawo na karshe akwai sabani a kansa waɗansu sun ambace shi kawai shi sana ambace shi amma waɗancan duk ba sabani a kai haka duk duk sura da ta kunshi kissar waɗansu mutane da suka wuce a baya banda yahudu inda mutane sun wuce baya a tarihi kamar ashabul kahfi kamar kissar nana maryamu kisar annabi isa kisar annabi shu'aibu duk wata kisa da ta shafi mutanen baya in banda yahudawa duk surar ta kunshi wannan ta sura ta makiya waɗannan kaɗan kenan daga cikin dawabit da za su tantancewa mutum a surar makiya min surar madaniya sannan dukkan surar da take akwai ya ayyuhan nasu ba ya ayyuhan ladzina amanu a ita ma wannan ta zama makiya inda ya ayyuhan nasu ba ya ayyuhan ladzina amanu amma idan an hada da juna ga ya ayyuhan nasu ga ya ayyuhan ladzina amanu ta iya zama madaniya ce kila kuma ta iya zama makiyar an fahimta ko wannan kaɗan kenan daga cikin zawabit waɗanda malamai ke faɗa wanda na tabbatar ababai ne masu sauki malam bai kawo su a nan ba to yanzu akwai kuma ababai da suke bambance surori na makka da na madina malam zai ambace su a nan sun sha bamban min haisul uslub wato salon zance da ke cikin surar makka ya sha bamban da salon zance da ke cikin surar madina sannan sun sha bamban min haisul mawdu' menene topic da mawdu'i da surorin makka suke magana akai menene topic ko mawdu'in da surorin madina suke magana akai wannan ba sun sha bamban zai mana bayanin sun sa a nan gudu sai ce me
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع ألف أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك اقرأ سورتي المدث- المدثر والقمر yace galibin abin da ke cikin surorin makka quwwatul uslub salon magana ne mai karfi wato da fada fada wa shiddatul khita da tsananta zance ga abokin magana sai da ba a masa magana mai laushi li'anna ghalibal mukhatabina mu'ridun mustakbirun don galiban wanda ake magana da su dan a makka wanda sun kawar da kai ne sun ki imani sun yi girman kai wala yaliku bihim illa zalika ba abin da zai dace ko sai a yi musu magana daga kausan harshe in kana son ka gane wannan yace dubo surorin ya ayyuhal mudassir da kuma suratul qamar kaga za ga akwai kausa harshe a kai kalla innahu innahu kana li ayatina anida sai Allah ya sa'urhiquhu sa'uda suka ce lafazin kansa yana da wahalan fada a baki ma kadai balla za a fassara wa ma'anarsa sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fa qutil kaifa qaddar thumma qutil kaifa qaddar kaga quwwatul uslub da wannan ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر أدبر واستكبر فقال إن هذا رجل قوة الأسلوب haka idan ka dubi wato ainihin a suratul qamar za ga uslubin da ke cikin ta wato uslubi ne mai- mai karfi kwarai da gaske fatawalla an kyale su ko yanzu kawai da hausa kace kyale su da Allah kaga yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' wato harufan kansu suna da wahalar fitarwa ba ka tsakanin harafi na tsakiyar makogalo da na karshe daga ƙasa kafin ka fitar da shi يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون و- وتو اسلوبي كرفي ذاك جاش مجنون وسجن زوا نعم أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين مك- مقبلون منقادون اقرأ سورة المائدة yace amma idan ka kalli surori na Madina za ka ga galibin uslubin su allin akwai taushin uslubi wa suhulatul khitab da saukin magana li'anna ghalibal mukhatabin muqbiluna munkadun galibin waɗanda ake zance da su sun miƙa wuya kuma sun jayu zuwa ga abin da ake ce musu da haka ka karanta misali suratul ma'ida za ga akwai lallashi suka ce daga cikin lallashin da ke ciki idan ka kalli sororin Madina ayatun mai ta ya ayyuhal ladina amanu shi kanshi lallashi ne a fara kiran mutum da sunan imani kafin a ce yi kaza da kawai sai a ce yi kaza ko bar kaza amma sai a ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani wani akwai lallashi a ciki idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq akwai suhulatul uslub an gane ko ya ayyuhal ladzina amanu surat mai mata cikin suratul maida ha mi su da yawa ga ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati ga ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al-wasila يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم يا أيها الذين آمنوا كما يدكم أتكلم سورة الأنفال ما أقول وأنه أسلوب يا أيها الذين آمنوا تامي بيتوسو وأنا عدد zaka idan za a yi maka magana sai a yi doguwar magana ba a yin gajin ruwa amma makka gajejjerun maganganu ne magana mai karfi kuma yar gajin ruwa fatawalla anhum a wannan wakafin lazim ne a wurin wurin malaman kira'a ba za ka ce fatawalla anhum yawma yada'u da'i dan baya da alaka da juna fatawalla anhum jumla ta zama cikakkiya yau mai da da'i sabon zance ne ka gajeruwar jumla ce amma kaga surori na madina sai ka doguwar aya ba gajejjerun ayoyi ba za ka yi ta gani amma wannan dubi kalla innahu kana li ayatina anida sa urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qadda gajejjerun ayoyi haka amma masu karfin uslubi an fahimta ko sai ce me ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم اقرأ سورة الطور yace galibin abin da ke cikin surorin makka kaisarul ayat ayoyin gajeru ne ba su da tsawo wa qutul muhaj- mahajja da karfin uslubi na jayayya domin za a ce kawo dalili kaza ko yi kaza ko yi kaza uslubi da na jayayya uslubin da yake akwai jidali a ciki yanzu an kuliko min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqa as-samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbih am humul musaytirun am lahum sulamun yastami'una fi falyati mustami'uhum kaga uslubi ne wanda ke na mujadala so suka halitta kansu ko wani yayi su, shin kaza kaza kaza shin ko suna da hujja shin kaga uslubi ne na me na jayayya a cikin gajejjerun ayoyi da kuma jayayya isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna wa uslubi wanda yake mai karfi matuƙa sosai da sosai saboda mai li'anna ghalibul mukhatabin mu'anidun mutane ne masu taurin kai mushaqun masu musu da jayayya fa khutibu bima taqtadihi haluhum sai aka yi musu magana da irin abin da halin sai hukuntar ayi musu yace karanta kamar suratul tur misali sai ammal madani أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك اقرأ آية الدين في سورة البقرة yace amma idan ka lura da abin da ya sauka na Madina abin da yake cikin sa shine tsawon aya yana daga cikin miza na surorin Madina kaga aya doguwa wa zikrul ahkam kuma an bata ma hukunce hukuncen mursalatan a sake ba kaidi ba tare da wani uslubi na jayayya ba ba uslubi na tahaddi na faliyatu mustami'uhum bi sultanu kaga uslubi ne na tahaddi a wannan kawai za a kawo badan a fat- a ambata maka hukunci kawai a sake shi kada a kyale kada imanin ka ne zai sa kai sallah ba kai aikin yace domin halin su ya zartar da ai musu haka duba a- ayatul dayn wato ita ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl kaga zaga uslubi ne mai sauki ya wanda suka yi imani in za ku yi bashi ku rubuta a samu marubuta a cikin ku da zai rubutu a samu kaza a samu kaza kaga dukkan hudu hukuncin kake saboda ka saki cewa wanda kake fadawa zai aiki da shi ba lalle kai kaza da kaza ba in ko baka yi kaza ba to kaza na biyo baya a'a wannan ai ba mai sau- mai saurin kai ake fadawa wannan amma wanda ke ba mai saurin kai ba kawai ana sakar masa hukunci ba abin nan. to wannan daga cikin uslubi na as-surul makkiya idan ka bambanta su da surul madaniya na'am sai kuma mawdu'i ب وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك yace galibin abin da ke makka taqriru tauhid wal aqidati salima kokarin tabbatar da tauhidi da kuma aqida ta gari khususan ma ya ta'allaqu bi tauhidul uluhiyya musamman dai tauhidin kadai ta Allah da ibada shi kadai da nuna rashin tasirin duk wanda ba Allah ba shine galibin abin da surorin makka sawa kunsa saboda me na- wal wal imani bil ba'th da kuma imani da tashin kiyama da anna ghalibal mukhatabin yunkiruna zalik dan wanda ake magana da su a makkan suna inkarin cancantar Allah da bauta dan haka sai aka fi buga musu misali da tauhidi kadai ta Allah da ibada shi kadai maganar tashin kiyama da sauransu wajen kiran wani wanda ba Allah ba ubangiji ta'ala ya ja hankalinsa da cewa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin ma'ana kiran wani wanda ba Allah ba wanda duk yake wannan ba batacce a duniya irinsa sannan kuma da kalubalen cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir wannan takrirut tauhid ne kadai ta Allah da ibada shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba dubu kuma irin cikin suratul naml din nan أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شيئا أإله مع الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حجزا أإله مع الله yadda ake tauna shi a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah ma'ana takarir tauhid kenan kokarin tabbatar da aqida galibin surorin makka abinda suka fi mai da hankali akai kenan don waɗanda ake yawa magana da suna inkarin wannan ammal madani أما المدني فالغالب أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات لأن غالب المخاطبين لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات shi amma surorin madina su galibin abin da ke cikin su tafsirul ibadat wal mu'amalat bayyana ibada filla filla tare da mu'amala wato kamar sallah da zakka da bayanin aikin hajji kaga da wannan ibadat to da yake zakka tana shiga wani babi na mu'amala amma kuma tan laha sha'ibatun min shawa'ibul ibada sannan kuma kamar harkar kasuwanci kamar aure kaga da wannan mu'amalat surorin madina galibi wannan suke magana akai لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد don wanda ake zance da su tauhidi ya riga ya tabbata a zukatansu wal aqidatu salima da aqida ta gari fahum fi hajatin li tafsil al ibadati wal muamalat sun fi bukatuwa zuwa ga ai musu bayani billa billa na ibada da sauransu kuma yana daga cikin abin da surorin maka suka kuma yadda hankali akai bayan da tauhidi wanda malam ya magana akai akwai al akhlaq dabi'u da halaye na gari saboda mutanen jahiliya ba su da kirki a cikin waɗansu halayensu to sai aka fi magana akan halaye na gari ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمد هذا دون تبيئون إلى حاله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا دون تبيئون da halaye wajen mu'amalantar mutane to yana daga cikin mizan kenan tsoron maka sannan kuma akhbarul madin kawo kisar waɗanda suka shuɗe baya a tarihi da yana daga cikin mizan na tsororin maka uslubin su kawo kisar abin amma tsororin madina su kuma waɗannan ababai na tafsir al-ahkam da sauransu sai ce kuma al-ifada fi zikr al-jihad الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك حيث شرع- شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي al'ifada fi zikirin jihad wato yalwata magana dangane da ambaton jihadi wa ahkamihi da hukunce-hukuncensa wal munafiqina wa ahwalihim da ambaton munafikai da halayensu wannan ya fi yawa a kaso na Madina liqtira'il hali zalika don halin da ake ciki ya nuna hakan ya kamata a yi domin a Madina ne aka sharanta jihadi kuma a nan ne munafunci ya bayyana da silafil kismin makki sabanin makka a lokacin ba a sharanta jihadi ba kuma a makka mutane kashi biyu ne wa imma mu'minin wa imma kafirun fakat to amma a madina ne aka samu wanda zai raba kasa zai raba kafa la ilaha ula wa la ilaha ula to wadannan ne daga cikin khasa'is amfanin gane wannan ko da ke zai bayanin fa'idar ma'rifatul makki wal madani abinda bai faɗa ba ma kara kai sai ce me فوائد معرفة المدني والمكي معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة وذلك لأن فيها فوائد منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخا- يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة wato gane makki da madani zai sa ka gane balaga din alqur'ani fi a'la maratibiha a kololon martabarta haythu yukhatibu kull qaumin bima taktazihi halu sai da alqur'ani ke magana da kowane mutane gurgurdan yadda halin su yake min quwwatin wa shidda magana mai karfi da kuma tsananta harshe a kai aulinin wasu hula ko kuma magana mai taushi da kuma tausasa magana a kai to kaga shine abin da malaman balaga suka kasa faɗa yadda za su kawo shi sai suka ce kawai li kulli maqamin maqalu wato kowane wuri akwai magana da ta dace inda ya dace kai faɗa idan ka je kana lallashi to kaga baka yi hikima ba inda ya dace kai hikima kuma idan ka- kai magana a kai lallashi kuma ka je kai faɗa kaga bai dace ba to shi yasa karfi da kuma tsananta hace a kai aulinin wasu hula ko kuma magana mai taushi da kuma tausasa magana a kai to kaga shine abin da malaman balaga suka kasa faɗa yadda za su kawo shi sai suka ce kawai li kulli maqamin maqalu wato kowane wuri akwai magana da ta dace da shi. inda ya dace kai faɗa idan ka je kana lallashi to kaga baka yi hikima ba. inda ya dace kai hikima kuma idan kai kai magana kai lallashi kuma ka je kai faɗa kaga bai dace ba. to shi yasa gane wannan makki ne wannan madani ne da nazari cikin uslubin da ke da bambancin da ke tsakanin al-uslubil makki da al-uslubil madani yana da matukar muhimmanci dan zan bayo zai bayo mutum damar gane waɗannan ah, yadda kowane wuri kai magana da ta dace da da shi kuma wannan zai wanda wannan shine kololor balaga idan mutum ya zanto kullum maganar sa iri ɗaya ce ba bambanci tsakanin maganar da zai faɗa a fada da wanda zai faɗa a kasuwa da wanda zai faɗa a tasha to baya da hikima ke ina fata mun fahimta amma wanda maganar da zai faɗa a kasuwa daban wanda zai faɗa a tasha daban wanda zai faɗa yayin da yake tare da mutanen karkara daban wanda zai faɗa yayin da yake tare da mutanen birni daban dan kowa kana masa magana ne da yadda zai fahimce ka yanzu lokacin da kaje kauye za ka yi wa'azi akan wa'azi sai kake ta maganar cewa duk wanda yake da naira dubu arba'in to naira dubu ɗaya ta zaka a ciki in yana da naira miliyan ɗaya to dubu ashirin da biyar ne zakata wani shi tun da yake zai kama dubu ashirin da biyar ba amma kaga idan kana maganar duk wanda ya noma kwanan gero kaza kwanan dawa kaza dame kaza to zakarsa kaza ne kaga wannan kai magana inda ta dace haka kuma idan ka zo ka samu yan binni a cikin gari kana musu maganar zakar gero zakar dawa bayan ba sa noma ba ka maganar zakar nerori kaga su ma kai magana da ba za su fahimta ba to ko ina sai kai musu magana da yadda zai fahimce ka to wannan shine balaga ta alqur'ani ko ina an yi magana inda ta dace abu na biyu ظهور حكمة ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ
wato bayyanar hikimar shar'anta hukunci fi asma gayati a cikin kololor gayarsa haisu ya tadarraju shay'an fa shay'an bi hasabi al-ahammi ala ma taqtadihi hadha al-muqatabin ta yadda aka rika shar'anta ababe bi tadarruj at-tadarruj shine asalu shay'i darajatan darajatan khatwatan khatwa ad-darajatu al-ula thumma ath-thaniya thumma ath-thalitha domin ko da mata takalar bene ga ta ɗaya ga ta biyu ga ta uku idan mutum ya ce zai tsalle ya ƙetaro zuwa ta biyar ba ruwan shi ta ɗaya ta biyar ta uku kaga zai iya faduwa a faduwan nan zai iya targaɗe ko karewa ko tsagewar kashi to haka qur'ani a makka yake zama abubuwan da ake faɗa sun sha wannan wanda ake faɗa a madina saboda ana bin mutane fit tadarrus da haka a makka ba a yi maganar jihadi ba mutumin da ba ya fitowa fili ya sallah kuma ka ce ya jihadi ai har sai ya kai martabar da ya iya fitowa fili ya sallah mutumin da baya iya da'awa ka ce jihadi ai da'awa ke riga jihadi saboda haka ana dauka abu bi tadarruj sai an fashe an bi hasabil ahammi gurbadan abin da yafi muhimmanci alama taqtadihi halul muqatabin wa istidaduhum lil qabul wal tanfiz da kuma gurbadan irin shirin da mutane suke da shi na karbar abin da aka faɗa da zartar da shi ka faɗa musu abin da zai iya yiwa su fahimce shi su aikata shi ya fi ka faɗa abin da za su ji kawai wannan tarihin mutan da ne su kan ba za su iya aiki da shi ba dan matakin imanin su bai kai su fahimce shi ba ballan tana sashi aiki na'am ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما توجيههم.
وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها wato a cikin wannan uslubi na gane makiyawal madani daga cikin fa'ida kuma za a gane fa'idar tarbiyyantar masu da'awa wa tawjihuhum da fuskantar da su ila an yattabi'u ma salakahu alquran su bi abinda hanyar hanyar da alqur'ani ya bi fil uslub wajen salam magana wal mawdu da mawdu'in da zaka tattauna akai min haythul muqatabin gurgudan wadanda kake wa magana dan mutane kaje suna dabo suna shirka suna waɗansu ababe kaga ba za ka je kana farlan azumin litinin da alhamis ba idan sun yi azumin litinin da alhamis ma zai ba su lada bayan mutum yana shirka yana dabo yana tsafi ai kaga sai ka shiga kan wannan maganar kai tsaye ta shirka da dabo da tsafi ba maganar azumin litinin da alhamis ko wani abu ba dan ba zai masa wani amfani ba ko yayi tunda baya da tafidi tunda awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani kaga mutumin da imanin sai yake rusashi sai ka fara dasa masa imani mutumin da ba da tauhidi ba da aqida sai ka dasa masa aqida mai kyau da tauhidi har kafin ka fara kwadaitar da shi dangane da fadail al-amal wadansu ayyuka na gari na nafilfili haka an gane ku dole mai da'awa ya fahimci wannan amma idan mutum ya dauka zai da'awa amma gaba ɗaya a cikin barnamaj na da'awa ɗinsa babu kira da zuwa ga tauhidi a ciki to kwata kwata mutum ba da'awa yake ba kenan wani abu kawai yake da amma hakikatu da'awa mabniyatun ala tauhid wal aqida as-sahiha gyara aqidar mutane yana daga cikin abu mafi tsafta gyara akhlaq da dabi'u na mutane yana daga cikin abu mafi tsafta sannan a zo bangaren ibadat da al-mu'amalat dan za ga masu da'awa ko akwai abin da ya dauka wani zai dauki nahiya ta mu'amalat ita zai tarki da kai ko da mutane ba su da aqida zai zanto suna da mu'amalat to wannan kan har ana a America da Turai suna da mu'amala amma za ta amfane su ranar tashin kiyama ba za ta amfane su a kasashen su da dama za ka je ka samu gidan mai ba mai dora mai sai dai ka sha ka zuba kuɗin daidai ne yadda ka sha mu yanzu da an kawo wannan ai mai gidan mai shi ba ya san me yi ba mai zuba mai kawai sai dai ka sha ka zuba na kuɗin da ka sha na da ban mamaki daidai da saudiya a lokacin da ba na aikin hajji ba ko umara idan ka shiga wadansu wuraren za ka sha mamaki za ga an kawo jarida kuma an rubuta kuɗin ta ko an kawo wani littafi irin wannan an ce kuɗin su riyal biyu ka ajiye riyal biyu cikin wani akwati ka ɗauki littafin kai ta kuma za ga an yi sati biyu littafin yana nan bai kare ba ko kuma ya kare amma kuɗin kuma ta suna nan a ciki ba wanda zai ɗauka ko a kawo ajiye a ce wannan littafin sarka ne amma dan Allah kofi ɗaya kawai za ka ɗauka sai ga mutum daga kofi ɗayan nan ba zai kara na biyu ba dan ya barwa na baya shi ma ya samu وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها أكن أن أنفاني دا زافة حرشي أين دي داشي أكوس حرشي أكن يا أنفاني دا سوق حرشي إن دي داشي أسوق حرشي كدو بمبنش تكانو أسلوبي بينا النبي صلى الله عليه وسلم balaraban kawai da ya zo ya fitsari a masallaci ya ɗaure raƙuminsa fa ga mutane da kallo ya fitsari sahabbai suka je za su auka masa manzo Allah ce ku kyale shi suka kyale shi har ya kara sannan ya ce ku je ku ɗebo ruwa guga guda ku zuba akan fitsarin nan ba ce ma shi da kanshi ɗebo ruwan ba amma ka duba lokacin da Usama ibn Zaid ya zo ya ce masa ga wata bakuraisha ta yi sata a yi mata afuwa mana ba ta an yanke hannunta ba dan da nan manzon Allah ya yi fushi idanunsa suka kada yake cewa ayyuhan nas alladhina kanu qablakum halaku li'annahum kanu idza sarqa fihim ash-sharif tarakuhu wa idza sarqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها cikin fushi da bacin rai manzo Allah faɗa wannan magana kaga nan ya kawo harshe inda ya dace a kawo harshe san kuma ya usulubi mai sauki inda ya dace ya sauki an fahimta ku to mai da'awa zai kalli wannan usulubin wato waɗansu sukan ɗauka idan kai amfani da usulubi mai sauki a da'awa kamar wannan na nuna ragwanci da kasawa idan kai zafi da tsanani to kuma wannan na nuna jarinta da jajircewa da taurarewa a kowanne kai shi a inda ya dace wannan shine hikima kuma shine sunan ya kamata akwai kuma wadanda suke fahimtar hikima shine kullun kai talallashin mutane wannan shine hikima ko ya kai dan yawa zai zafi to baka da hikima wannan kuma shi ma kuskure ne ana yin hikima ne kowanne shi hikima din ita kanta shine istikhdamu shidda fi mawdiha wa istikhdamu suhulati fi mawdiha law akkasa al-insan al-qadiyya to ya zama bai da hikima kenan idan da zai akkasa yayi amfani da zafi inda ake sanyi ko sanyi inda ake zafi to kaga bai hikima ba sai me kuma رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها daga cikin fa'ida ta sanin makki da madani mutum zai bambance tsakanin annasi wal mansukh inda ayoyi guda biyu za su zo kan wani maudu'i kan wani hukunci ɗaya aya ta maka ce ɗaya ta madina ya ta haka ku fihi ma shurutun nasakh kuma sharuɗa na lalle ɗaya da shafe ɗaya sun cika game da wannan ayoyin to kaga anan fa innal madaniyya ta nasaka ta makkiya ko shakka babu madaniyya ce kamata ta shafe makkiya li ta'akhkhur al madaniyya anha dan ita madaniyya ita ce ta zo daga karshe da haka ita ce za ta shafe abin da ya riga ta zo shi wannan kaɗan kenan daga cikin wato a fawa'id da ke cikin sanin wannan makki ne wannan madani ne daga cikin fawa'id ɗin da mutum zai samu kenan sai abu na gaba الحكمة من نزول القرآن مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا anan zai bayani hikima ne dangane da saukar alqur'ani a rarrabe shine mufarrakan yace kasa alqur'ani zuwa ga makki da madani ta wannan zai bayyana a fili cewa lalle alqur'ani a ya sauka kashi kashi ne kuma dangane da saukarsa kashi kashi akwai hikimomi da yawa kaɗan daga cikin tasbitu kalbin nabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da zuciyar annabi dan haka ma Allah cewa وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي كذلك نزلناه فرقا لنثبت به فؤادك ورسلناه تفصيلا ولا يأتونك بمثل المثل أنا أنا نفهم الوصف كما رد الله يقول ولله المثل الأعلى أي ولله الوصف الأعلى صفة ما في كمالة Allah ke take tabbata gare shi dukkan siffa da ba ta Allah ba na ke sace amma siffar Allah ita ce kamila an gane ku to dan haka alwasfu anan bayan da za su zo maka da wata sifa wato kafarai ba za su zo maka da wata sifa ba kai wannan annabi su siffanta ka da ita dan muna na maka illa ji inaka bil haqi fa sai mun zo maka da siffa ta gaskiya da sirati kai wa hasana tafsira kuma sai mun zo da abin da yafi kyakkyawar fassara sama da wanda suka kawo su a cikin abin da suka siffanta manzon Allah da shi sun ce kahin Allah kuma ya ce wa ma huwa bi qawli kahin sun ce sha'ir Allah kuma ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir sun ce ya ayyuhal ladzi nazzala alaihi dhikru innaka la majnun Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika ma bi majnun amma da wani wani ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun ma'ana duk abin da za su faɗa na mana manzo Allah sai Allah ya kawo siffa da take ita tafi dacewa gare shi siffan ta ita siffa ta kahin da siffa ta sha'ir da siffa ta majnun dukkan siffofi ne na ke sai suka jingina manzo Allah amma sai Allah siffanta da cewa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا kaga sufofi na kamala shine ji inaka bil haqi wa ahsana tafsira sami
ayasula ala an-nas hifdhuhu wa fahmuhu wal amal bihi حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا سننكم أن يسهل على الناس حفظه وفهمه daga cikin hikimar saukar da shi kashi kashi dan yayi sauki ga mutane wajen haddace da fahimtarsa wal amalu bihi da yake da shi haythu yuqra wa alaihim shay'an fa shay'an tunda ana karanta musu kashi kashi duk wanda aka dora darasi na aya goma yau zai iya fahimtar ta idan an dora karatun an fasara yaje kokarin haddacewa yayi kokarin sanin ma'anar da ya aiki da ita kafin a dora aya goma ta gaba irin yadda sahabbai suka kai sama da ce gaba ɗaya sura 114 an saukar da shi lokaci guda sai ka rasa mata yana zaka fara ka je can ana maganar zakka can ana maganar aikin haji can ana maganar jihadi can ana maganar da'a ga iyaye can ana maganar kaza cikin su to ina zan fara amma lokacin da aka saukar da goma ba wata sai ita kaga ka san wannan goman kawai zaka mai da hankalinka akai wajen karanta ta da fahimta ta da aiki da ita har kafin wata ta sake sauka to wannan ne daga cikin hikimomin saukar shi kashi kashi dan haka ma Allah ya ce Qur'anan faraqnahu li taqrahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila sai me kuma na uku na salisan تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان hikima ta uku wajen saukar da shi kashi kashi tanshitul himam wato sanya karsashi ga himmomi na mutane لقبول ما نزل وجن كربر abin da ya sauka min alquran na alqurani wa tanfizihi da aiwatar da shi hatta ya tashawwaqa nasu har mutane su samu tsanani eh haisu kai haisu ya tashawwaqu nasu ta yadda mutane za su sami biyage bilahafin wato da tsananin kwadaituwa wa shaukin da shauki ila nuzul aya wajen saukar aya wato wani abu ya faru mutane sun mamatsi ma a saukar da aya kan abin to kaga jinkirin da aka wajen saukar da ita hikimar shine da an saukar da ita sai mutane su yi saurin karɓar ta su yi aiki da ita ta dama suna ta jira la su yi ma inda tidadul hajati ilaiha musamman lokacin da bukata ta tsananta kama fi ayatul ifki wal li'an kamar ayar li'ani da aka zo aka tambaye manzon Allah ba lokacin da yin tambayar ayar ta sauka ba sai da aka dauki lokaci to kaga duk wanda ya tambayar ai ya matsi ya ji hukunci sai da an faɗa mishi zai aiki da shi sannan lokacin da hadisatul ifki ta faru ai ba daga faruwar abin bane ba ayar ta sauka sai da aka dauki lokaci har Allah sallallahu alaihi yana ta shawara ya shawar sunan cikin sahabban sa yaji shawara sai shawaran sai yaji shawara sa har karshe ma ummu na Aisha din tun bata san labarin ba ma har ta san labarin dan ana ta labari a Madina kowa ana cewa ai ta yi kaza ta yi kaza ita bata sani ba sai daga baya ummu Mifsah take ba ta labari cewa gafa abin da yake cewa to tun daga nan har tsananin rashin lafiya ta kama ta da karshe har ta koma gidansu har kuma annabi na zuwa ya dubo ta kuma duk wanda na cikin damuwa har ma wani lokacin ma saboda fushi ma da karshe ma in ya je dubo ta baya shiga dakin da take sai ce ya yarku ta kwana da jiki to kaga anan ayan annabi ya shiga cikin hali na damuwa sahabbai kuma za su damu sakamakon damuwar annabi sannan ummu na Aisha za ta damu iyayenta kuma za su damu kaga da ana cikin bege sai wannan ayoyi goma suka sauka dan warkar da ummu na Aisha da bayanin hakikanin abin da ya faru innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum zuwa karshen ayoyin to kaga jiran waɗannan ayoyi ba kankanin abu bane ba ba kankanin abu bane ba a wurin dan lokacin da ayoyin suka sauka annabi ya je dubo ummu na Aisha din ya juya zai tafi Aisha ta ce sai na fuskanci gumi na karyo masa halin da yake samun kansa a cikin lokacin saukar wahayi na tabbatar wahayi za a sauka masa sai amma ban taba tsammanin wai dan saboda ne za a saukar masa da wahayi ba tace ban kai ban san ma ina da wani matsayin da Allah ya saukar da Qur'ani saboda ni ta dauka dai kawai za a saukar masa da wahayi kan wani abu na daban sai ayoyin suka sauka sai manzo Allah ya karanta musu zuwa wajen sai iyayen da suka ce ta jiki je ki rungume mijinki ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ki yi murna game da abin da ya faru tace wallahi ba ruwana ba zan gode masa ba Allah zan gode wa ta ɗan yi yanga haka sai Allah ne ya warkar da ni shi zan yi wa godiya ba ruwa da shi ka to kaga wannan shine hikimar saukar da shi kashi kashi ko ɗaya daga cikin hikimomi daga nan fa sai me رابعا التدرج في التشريع حتى يصل حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه حيث إن الأقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات wato fa'ida ta hudu a tadarrus fi tashri bi mataki mataki wajen shar'anta abu a madadin kawai a kawo shi karo da sai aka bi mataki mataki kamar da ce a tadarrus huwa akhadhu shay'i darajatan darajatan hatta yasila ila darajatil kamali har a kai abu zuwa ga matsayi na tikasa da yana ba matsayi na tika ba kamar fi ayatul kamri kamar yadda yake cikin ayoyin giya allazi nasha annasu alaihi wa alifuhu wanda mutane suka tashi a kansa kuma suka saba da shi lafazin giya a hausa mace ce ko namiji ne giya mace ce dan za a ce ya sha giya ya bugu ya sha giya ta kai masa farashin giya ya tashi farashin giya ya faɗi an hana shan ta ba an hana shan shi ba kowa gaba to amma a larabci giya kuma namijin to wannan ne daga cikin abubuwa da mai tafsiri ya kamata ya lura da su abin da yake muzakkar a larabci za ka iya samu ya zama mu'annas ne a hausa wani lokacin abin da yake mu'annas a larabci ya zanto muzakkar a hausa ubangiji ta ala ta qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwa mace ce ko namiji a Hausa to kaga amma a larabci ko namiji ne qul innal mauta alladhi da namiji da mace ce da sai ta innal mauta allati tafirruna minhu ba tafirruna minhu sai zuwa Hausa ko kuma zaka kalli dabi'ar Hausawa tunda su kake isarwa da sako wajen at-tazkir wa ta'anis domin idan ka zo kace lalle mutuwan nan da kuke jin tsoron shi to zai gamu da ku to shi mai saurare ba zai ji daɗi ba sosai in dalibin ilimi ne zai baka uzuri ya san me kake nufi amma wanda ba dalibin ilimi ba kawai so yake ji qur'ani daga wajen ka matsayin ka na mai tafsiri shi kai masa ba daidai ba wannan sai bayi zuwa ga ya kasa jin daɗin hausar ka to amma a nan wurin sai kai bayanin yadda abin yake a kace innal mautal ladzi tafirruna minhu mutuwar da kuke jin tsoranta fa innahu mala'ikum lalle za ta gamu da ku to anan sai ka dan kara bayani wato saboda asalin mutuwa kun ga a Hausa dai a wannan a larabci ku kaza ne gashi an ce kaza wannan sai dalibin ilimi ya karu sannan kuma wanda yake gama garin mutum shi kuma shi ma ka isa masa da sakon da ya kamata suka ce dama shi ɗabi'ar Qur'ani haka yake a lokaci guda Qur'ani yake lura da bukatun mutane guda biyu ya lura da bukatun gama gari ya lura da bukatun kuma alkhawas wannan na ɗaya daga cikin abin da ke nuna mu'jiza ta alqur'ani ba wani marubuci da zai rubutu rubutun ya gamsar da bangaren mutane guda biyu dole kalli ne waɗanda da su yake magana ko dai yana magana da masu ilimi ko kuma yana magana da mutane na matakin kasa idan yana magana da masu ilimi duk wanda ba mai ilimi bai dauki littafin ya karanta ba zai fahimta ba yana magana da kuma waɗanda suke na matakin kasa mai ilimi da ya dauka sai ya tsaki zai domin ya amfani a ana irin wannan magana to amma alqur'ani lokaci guda zai gamsar da bukatun kowa da kowa ya gamsar da bukatar khawasun nas da kuma awamun nas وهذا عنوان على بلاغته وسمو مكانته على كل حال الذي نشأ الناس عليه وألفوه كن gane mai nake وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا yana da wahala a fuskanci mutane gadan gadan shine mujabaha ka fuskanci mutum gadan gadan bil man'i minhu wajen hana su shan giya man'an batan take shi kawai a ce daga yau an daina فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر كلام فارق إن سياك سوكت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفيهما tun da aka ce akwai amfani sannan kuma akwai sabo amma sabon ya fi amfanin kaga wannan akwai jan hankali ba sai dai an haramta gaba ɗaya ba fa kana fi hadhihi al-aya tahiyatin lin-nufus li qabuli tahrimihi tunda har an yi haka kamar an dan kimtsa zukata ne cewa nan gaba in an zo an ce haramun ne kar ku yi mamaki yanzu ba haramta ba amma nan gaba in an ce haramun ne kar ku yi mamaki ina ba an fahimta yanzu yadda muke cikin wannan hasken fitila ko kuma wutar lantarki ga fanka tana yi kawai ta dauki zai fa ban haushi sama da dan agaji ya leko ya ce da ba kar ku yi mamaki kila nan da minti 30 man nan zai kare saboda haka idan in mai da nan ta ya kare kar ku yi mamaki lokacin da minti 30 ya dauke za mu ji haushi ba za ka ji haushi ba zai zama da nauyi a kan zuciyarka ba sama da kawai ba a baka wannan shelar ba kawai ya dauke to haka a ce musu kai daga yau an daina sha yana da wahala amma akwai amfani amma fa akwai zunubi zunubin kuma ya fi amfanin to kaga zuciya ta dan fara kimtsawa cewa to fa wannan tunda aka fara wannan fito wata rana zuwa ce ba haka ba shine tahiyatul linnufus li qabuli tahrimi haythu innal aqla يقتضي ألا يمارس شيئا ko Allah يمارس شيئا اسمه أكبر من نفسه hankali. kadai ya isa ya zartar da kar dan adam ya shiga wani abu ko ya aiwatar da wani abu wanda yake zanuban sa ya fi girman sa amfani abu mu lura da wannan aya wai ba ya fassara mana ita nake so in yi mana san kowa san tafsirin ta amma da yace yasa lana kana al-khamru mai sir kulfi ma yasmun kabirun wa manafi'u lin-nas akwai qira'a ta Hamza al-Kisai kulfi ma ismun kasirun wa manafi'u lin-nas a matsayin kabir sai a ce me kasir kaga dai qur'ani sashin suna fassara sashi kamar yadda wata kira tana fassara wata wato zulmin yana da yawa ko zulmin yana da girma duk dai ma'anar na koma daya wa manafi'u lin nas lafazin manafi sai ga ce ta muntahal jumu manafi wato amfanoni masu dimmin yawa a amma kuma wajen sai aka ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ba a ce ba wa ismuhuma akbaru min manafi'ihima tunda aka fara da jami'i da ba sai a take da dalili ba to suka ce na farko an-naf'u min haythu huwa masdar to shi ko masdar duk lokacin da za a siffanta abu da shi laraba sun fa kawo shi ala sigatul ifrad sama da su kawo shi a siga ta me ta jami dan haka lokacin da aka kawo shi da sigar mufrad din ma'anarsa daidai yake da sigar me jami wa na'tu bi masdarin kathira waltazamu at-tadhkira wato so da dama akan kawo mazdari a siffanta abu da shi sai su yi iltizamin kasancewarsa al-ifrad wa tazkira sukan yi iltizami na kasancewarsa mufrad ko muzakkar wal tazamul ifrad wa tazkira sannan kuma suka ce hikimar da ke cikin anan a can gurin ana bada labari ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wato ba tare da an yi muqarana ba ba tare da an yi comparing ba akwai amfani da yawa akwai kuma laifi to amma da aka zo za a yi comparing tsakanin amfanin da laifin dan a nuna maka amfanin duk yawan sa kadan ne sai aka ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima da a lokacin kuma idan aka ce wa ismuhuma akbaru min manafi'ihima kila fifikon da ke tsakanin manafi' din da ism din fifikon menene dan kankane ne amma tun da aka cire shi daga siga ta zami aka mayar da shi mufradi wato da ga kuma nan wurin aka kawo shi akbaru kaga ya nuna bambanci ba gangare bane ma'ana duk amfanin da zaka samu fa idan an kalli zanubin amfanin ba komai bane ba da wani abin nan sannan kuma amfanin wa in ta'addada lakinnahu fi hukmi shay'in wahid bil muqarana ba al ism qur'ani akwai balaga sosai sosai kuma ma akbar min nabiyyi kaga wannan matakin farko kenan mataki na biyu ya ayyuhal ladina amanu yace fa kana hada ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ما ليس فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات kamar ana so a hori mutane a bisa ga barin giya din a sauran waɗansu lokuta tunda an ce a lokutan sallah a lokutan sallah kada ka waya waqatu salawat summa nazala salisan ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir zuwa karshen aya fa kana fi hadhihi ayati wannan ayoyi na karshe na ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir sai ya zanto a cikin su akwai al manu min al khamri hana shan giya man ambatan hanawa ta gaba daya fi jami'il awqat a cikin dukkan lokuta ba da an huyyi'atin nufus bayan an riga an tanadi zukata an musu tattali sun mamurina kuma an musu horo alal man'i a bisa ga hannuwa ga shan giya din bi ba'd al-awqat a wadansu lokuta shine innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan wato da giya da tata da kuma al ansab gumaka wal azlam al azlam jam'i na zalam zalam wato waɗansu ke bawo na yin canke dan neman sa'a kamar ka ce duba kenan Allah ya hada su duk gaba ɗaya ce rijisun bin amali shaitan rijis ne wato datti ne to lafazin ar-rijis yakan zanto ana nufin najasa da shi ita kuma najasa ko ta zanto ma'anawiyya ko ta zanto hissiya to idan mun dauki rijis anan ana nufin najasa hal hiya najasatun hissiyatun aw ma'anawiyya waɗansu suka ce hissiya ce waɗansu suka ce manawiya ce to anan ne sabani zai zo dangane da giya idan ta taɓa tufafin mutum dole ne sai ya wanke ko ba dole ne sai ya wanke ba an yadda shan ta haramun ne bil ittifaq amma shin najasatuha najasatan hissiya aw manawiya to anan ne sabani yake tsakanin malamai dan saboda sukan kalli kalmar rijis akan kawo shi a wani lokaci ana nufin al-ma'anawi a wani lokaci ana nufin al-hissi da Allah ya ce fajtanibur rijisa من الأوثان واجتنبوا قول الزور to anan gurin ar-rijis min al-awsan hal hiya najasatun hissiya aw ma'nawiyya duk malamin sun yadda ma'nawiyya ce anan najasa ma'nawiyya domin katakon asali ba najasa a jiki da aka yi sassakar gunki da jake bauta wasu cikin amma idan rigar ka ta taba wani gunki da aka sassaka da katako ko wani abin nan sai a ce sai ka wanke rigar kafin kai sallah kaga najasa ce ma'nawiyya ba hissiya ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani sahabi ya kawo masa duwatsu guda uku zai istijmari da su sai dauko duwatsu guda biyu ɗaya kuma ya taho da kashin dabba sai manzo Allah ya ce mai yadda wannan fa innahu rijsun to anan gurin me yake nufi da rijsun da jarasa ce ma'ana wuya ko hissiya hissiya ce da aka yi a jefar ba za a wanke najasa da najasa ba to ashe rijis yana zuwa a matsayin najasa ma'ana wuya yana zuwa kuma a matsayin najasa hisiya wannan sai gadar da sabani tsakanin giya ruwanta ajiya da gasatun hisiya amma na wuya ina ba an fahimta yanzu anan wani masu nake tantance ba na bude kofar ne kawai wato dan mu gane masalik na al'ulama wajen wannan amma dai galibi indiya wannan babin ne waɗanda suka tafi akan cewa ma'ana wuya ce sun fi karfin dalili suka ce domin idan ka kalli almaisir najasa ce hisiya ko ma'ana wuya ma'ana wuya al-ansab ma'anawiya al'azlam ma'anawiya to dan me zaka wale alkamar ita kadai kace kuma ita kuma hissiya kuma aya daya kuma su hudun aka hada gaba daya innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsun sai zanto sai zanto tafriqun bi ghairi dalil kenan idan abu ya zo ala namtun wahid to baka da awar bambanci tsakanin jira sai in kana da dalili khariji ko dai duk mu dauka hisiya ne ko duk mu dauka ma'anawiya ne amma mu ce a mu ji abu guda hudu amma ba'dhu hissi ba'dhu ma'anawi hada ya tazu ila dalil idan mun yi da'awar abu ɗaya ne hissi ne to shikenan idan mun yi da'awar dukkan sa ma'anawi ne to shikenan amma ba'dhu hissi ba'dhu ma'anawi hada ya tazu ila dalil domin ka annaka tufarriqu baina al-mu'talafat bighairi dalil ina fata an fahimta فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يا ذا ان بتاع غدا هوت sai a ce fajtanibuhu da sai a ce me fajtanibuha dai ran to jami'i da gairu lokala amma sai aka ce fajtanibu tauhid ad-damir ba'da an zukira al-muta'addid to shi ne suke cewa nan gurin gaba ɗaya an haɗa abun guda hudu ne an ba shi ma'anar al-mazkuru fajtanibuhu ay fajtanibul mazkura والمذكور يشمل الأربعة كلها لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لمزم فهل أنتم منتهون؟ أم أنا أقول تنبأ تيكو كوبا تنبأ بتيبا الظاهر تنبأ هل أنتم منتهون؟ أما جملة كم da sigar tambaya amma abin da ake nufi da ita umarni intahu intahu an daga yau kar ku sake yi abin da ake nufi kenan daga hujjar da malamai suka bayar da ma'anar wannan ayar suka ce da ana faɗin hakan da Umar shi haka ya fahimta sai ya tashi ce intahaina domin da ta aka yi fa hal antum muntahun ne zanto tambaya ce shin za ku daina da ansa sai zanto me na'am sarfa dan take amma tun da aka ce fa hal antum muntahur sai ta inta haina yanzu da ma'anarsa me intahu an sa sai zanto me inta haina Umar ta ce inta haina inta haina ko ba wanda ya masa musu ko annabi ko sahabbai to kaga wannan qara'in ne daga cikin abin da ke fitar da zance daga zahirinsa zuwa ga wani abu na biyu na daban to da kyau sai tartibul qur'an tartibul qur'ani tartibul qur'ani تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور وهو ثلاثة أنواع النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين ترتيب القرآن ما لم يصدقه سنة مغانا لأكن كشي هدو أما أنا شيخ يا كاو بدا أكو دان سبو دان أيام كتان أظاهري كتابي على كاو إذا أنت ترتيب القرآن هو ترتيب الحروف في كلمة ko tartibul kalimat fi me fil jumla ko tartibul ayat ko tartibul suwar ya zama kashi nawa tartibul huruf fi kalima jeranta harfa ɗaiɗaikun su a cikin kalma ɗaya Allah ce fasa ya fi humullah aka fara ambatan fa sannan sa sannan ya sannan ka sannan fa sannan ya sannan ha sannan ma fasayakfikahum bai halatta ba wani ya zo ce fayasfikahum misali ya fara gabatar da ya sannan sin a madadin ya fara gabatar da sin sannan ya dole zai jeranta ne harfan yadda suke a cikin kalma ta alkur'ani kowace kalma adadin harfan ta yadda ka gansu to haka zaka furta su bayan halattan wato canja wani harafi da wani harafi sai fa in an samu bambancin kira'a ne ya haifar da haka yanzu misali ubangiji ta lata wai za an amna alal insani a araba wa na'a bi janibi na'a nunun sannan hamza sannan kuma alifun a karshe na'a amma a wata kira'a wai za an amna alal insani a araba wa na'a bi janibi sai aka kai alhamza karshe sai aka kawo alifun din game a tsakiya to kira'a ce mutawatira wannan babu yadda kai iya da ita yadda wacce take cin gashin kanta haka wannan take cin gashin kanta to in ba dan haka ba to ba za ka canja wani harafi da wani harafi ba dole ka kyale harfa da suke a kalma to a nan gurin shi sai ya kyale wannan bai magana kansa ba sai ya tafi kai tsaye kan tartibul kalimat a cikin aya jeran ta daidaikun kalmomi a aya da ya buga misali da alhamdulillahi rabbil alamin an fara kawo alhamdu sannan lillahi sannan rabbi sannan al'alami ba shi halatta wani ya zo ya musanya ya zo ce lillahi alhamdu rabbil alamin kaga anan yayi a takadimu ta'khir kenan bai halatta ba sai nau'i na biyu النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آ- كل آية في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ففي نعم.
صحيح nau'i na biyu shine tartibul ayati bi haythu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha min as-sura jeranta ayoyi ta yadda kowace aya ya zanto an sa ta a inda ya dace dama a cikin sura to wannan tabbatacce ne ta fuskar nan kowace sura da gani cikin alqur'ani ayar farko a inda din nan take haka manzo Allah ya umarni ta biyu na bi mata ta uku na bi mata har zuwa ƙarshe ba shi halatta ka ɗauko ta biyu kamar yadda ita take ta ɗaya ko ka ɗauki aya ta uku ka gyara mata wuri ka kai ta ta zama ta biyar ba shi halatta domin jerin taso yadda suke a cikin ko jerin ayoyi a cikin kowace sura wannan da nassi ne sahabbai suka haka ba ijtihadin su bane wa huwa wajiban ala qawli rabi wato zance da wato wajibi ne akan zance rabi wa tahrumu mukhalafatu wa la yajuzu an yuqra ba shi halatta mutum ya zo karatu ya karanta maliki yawmiddin arrahmanir rahim badalan min arrahmanir rahim maliki yawmiddin domin wannan na biyun shi ne ya tabbata da nasi wancan kuwa to mutum ya yi tasarrufi kenan ba tare da dalili ba an gane ko sai zai kawo hujja kan haka وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وهذه قبلها في التلاوة قال فلم تكتبها فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات ال- ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء عليه الشيع جاء بعض من كان يكتب فيقول دعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا
nau'i na biyu wato karin bayanin sai sai kawo hujja cikin bukhari anna abdullahi ibn zubair wato abdullahi ibn zubair ya ce da usman dan affan dangane da fadin Allah ta'ala wallazina yatawaffawna minkum yazruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj yace kada na takhatha al-ayatu al-ukhra daya ayar makamancin yadda ce ta shafe ta yani abin da yake nufi kaulahu ta'ala wallazina yatawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا وهذه قبلها ita ko wannan wadda ma karanta a karshe a jerin alqur'ani ita ce take fara zuwa kafin waccan din falima taktubuha dan da kake rubuta ta a haka abin nabi tunda dai wallazi ne tawfona min ko zauna azwajin yatarabbasna ta shafe wallazi ne tawfona min ko zauna azwajin wasiyatan li azwajihim to da ya kamata wacce za ta fara zuwa da wadda aka shafe za ta fara zuwa wadda ta shafe ta zo daga kan to amma sai zanto a jerin qur'anin ba haka akai ba wadda ta shafe ita ta fara zuwa sannan aka kawo wadda aka shafe din sai ce dan me ba za ka canja ba idan ka tashi rubutun qur'ani ka dauki wacce ka kai ta wurin wannan wacce ka kawo ta wurin wannan fa qala usman sai usman ce ya ibn akhi la ughayyiru shay'an minhu min makani ke ba da in canja wani abu na alqur'ani daga inda yake kaga wannan dalili ne akan cewa wato ba ijtihadi bane ba da nassi ne aka jeranta ayoyin cikin alqur'ani sannan imam ahmad da abu dawud da nasai da ibnu ma'a da at-tirmidhi sun ruwaito hadisi daga usman daga Us- daga abin nan daga usman dan affan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ayo surori suna sauka akan sa zawatul adad ma abuta adad wato a fara saukar da wannan sura ba a kare ta ba sai kuma a fara saukar da wata sura ta daban ita ma ba a kare ta gaba ɗaya ba sai a fara saukar da wata fa kana da nazala alaihi shay'u to daga baya idan wani abin ya sauka na wa- na wahayi da'a ba'da man kana yaktub sai ya kira waɗanda suke marubuta tunda masu rubutu a lokacin annabi suna da yawa da katarorin sa sai suka wajen mutum 40 da ake kiransa kuttabul wahayi marubuta wahayi fa yaqulu sai ce da'u hadhihi al-ayati fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza wannan ayar da kuka ta sauka yanzu ku sa ta cikin surar da ake ambatan kaza da kaza can ne wurin ta wato ka gano tartibin ayatul laysa amran ashwaiyan wa innama huwa bi nassin sabitan an nabi sallallahu alaihi wasallam to me yake hikimar cewa fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza dan wannan na daga cikin gabar da waɗansu suka toge da ita cewa ba shi halatta ka ce suratul baqara sai dai ka ce a suratul allati yuzkaru fiha al-baqara suratu ali imran suka ce a ka ce sura allati yuzkaru fiha ali imran dan me dan manzo Allah ce da'u hadhihi al-ayati fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza bai ce suratul baqara ba to amma yadda aka samu wannan nassin haka an samu wani nassin da ya nuna suratul baqara an samu wani nassin da ya nuna suratul kaza kaza kaza an gane ko tunda ya ce inna shaytana yafirru min al-bayt alladhi yuqra fihi suratul baqara bai ce ba suratul lati yuzkaru fiha al-baqara to kaga makula abinda abin zai nuna halalci kana da dama kace suratul baqara kana da dama kace a suratul lati yuzkaru fiha al-baqara kana da dama kace suratul luqman kana da dama kace a suratul lati yuzkaru fiha luqman duk wanda ka faɗa cikin biyun kana da nan da haka an baka an yalwata maka ne ba ta kai maka akai ba النوع الثالث النوع الثالث ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا مم.
وف- وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل إمران وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية يوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما wato nau'i na uku shine jerin surori fatiha sannan suratul bakara sannan suratul ali imran sannan suratul nisa har mu zo suratul falq da suratul nas a yadda yake dinnan akan haka shi kan ba nasi bane ijtihadi ne an gane ko to tunda ba nasi bane ba dole bane ba dan a ce sai ka ga wannan jerin ka zo karatu ka iya karanta suratul ali imran sannan ka koma ka karanta suratul bakara sannan ka je ka karanta suratul maida sannan ka dawo ka karanta suratul nisa'i duk ba kai laifi ba amma jera ayoyi a cikin sura wannan dole ne jera kalmomi a cikin kowace aya wannan mene ne dole ne kamar yadda jeranta harufa cikin kowace kalma dole ne amma jeranta surori yadda yake dan nan wannan ba dole bane ijtihadi ne. ina ba dan fahimta بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد اجتهادي ne فلا يكون واجبا ذاك بعد ما واجبي a ce sai mutum ya lazance shi وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حذيفة يا صلى ترى من الله أو ندري سي من الله يا كرم سورة البقرة sannan sai na sai sannan sai Ali Imran kaga ya canja jerin da muka saba gani jerin da muka saba gani al-Baqara sannan Ali Imran sannan Nisa amma ga shi yayi al-Baqara sai yayi an-Nisa sannan Ali Imran gashi ko hadisi tabbatacce cikin sahih Muslim sannan imam al-bukhari ya ruwaito hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq wanda aka shafe mutum ɗaya daga farko